نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متى شابي قوة الربيع الربيع الآخر shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da bakwai ga watan 11 shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-kaba'ir na babban malamin addinin musulunci shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah a waccan sati da ya gabata idan ba a manta ba mun fara bayani ne akan alkabiratul ula kabira ta farko shine ashirku billah hada Allah da madaukakin sarki da wani a cikin bauta wanda malam a farkon a bayanin nasa ya kasa mana shirka gida biyu wanda ya mana bayanin babbar shirka a karan farko wanda ita ce muka bayani wancan satin insha Allahu ta'ala yau kuma za mu tashi a ɓangare na biyu shine abin da ya shafi shirka amma ƙarama malam ya fara ne da bayani game da ɗaya daga cikin nau'o'in ƙananan shirka ita ce riya wanda kusan za ku ga gaba ɗaya bayanin nasa ya tike ne a kanta tare da cewa a shirka karama tana da anwa tana da nau'o'i mabambanta juna masu yawa ba ɗaya ba ce kawai kamar yadda malin ya kawo saboda haka insha Allah ta'ala za mu karanta abin da malin ya kawo sannan mu yi bayanin wasu daga cikin abubuwan da malamai sukan kawowa game da karamar shirka Allah subhanahu wata'ala ya samu dace malai ce wa nau'u tsani nau'i na biyu daga cikin nau'o'i na shirka mala ce mina shirki daga shirka arriya'u bil a'mali shine akwai yin riya da ayyuka abinda ake kira riya yan uwa shine aikin da ake yin sa dan Allah madaukakin sarki aikin sa aikin da ake yi dan neman ladan Allah subhanahu wata'ala sai mutum ya yi shi dan neman yardar mutane dan mutane su gani su yabe shi don mutane su gani su ba shi wani abu don mutane su gani su masa wani abu da shi ransa zai kwanta da shi ta wannan shi ake kirariya to yan uwa mu sani wannan shi ma shirka ce daga cikin ƙananan shirka ma'ana bai kai babbar shirka waccan ba sai dai ƙaramar shirka ce kamar yadda zamu zo mu ji bayani malai ce kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayani a cikin littafinsa mai girma yace faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada Allah madaukakin sarki ya fada a ƙarshen suratul kahfi yace faman kana yarju liqa'a rabbih wanda duk yake fatan haduwa da ubangijinsa wacce irin haduwa ita ce haduwa lami lafiya ka haɗu da Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala yana farin cikin haɗuwa da kai to duk wanda yake so ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki irin wannan haɗuwar yana jin daɗin haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yana jin daɗin haɗuwa da shi falyamal amalan salihan sai Allah maɗaukakin sarki ya bada wasu sharɗai guda biyu wanda idan ka aikata su shine ka samu waccan haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki lami lafiya na farko shine falyamal mutum ya aikata aiki salihan nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada sharaɗi na biyu shine kada ya haɗa kowa kada ya haɗa Allah maɗaukakin sarki da komai a cikin bautarsa to waɗannan su ne sharaɗai guda biyu da Allah maɗaukakin sarki ya gindaya mana cewa duk wanda yake so ya haɗu da shi lami lafiya to ya kiyaye su wanda kuma su ne malamai suke ajiye su a matsayin shuruɗu qabulil amal sharaɗan da sai sun cika sannan Allah maɗaukakin sarki yake karɓa aikin bawa kowane irin aiki ne duk aikin da ya wofinta ko ya tsaraita da ɗaya daga cikin waɗannan sharɗai guda biyu to babu wani Allah maɗaukakin sarki da shi gaba ɗaya na farko shine falyamal amalan salihan ya aikata aiki na gari wanne ne aiki na gari shine a ma wafaqa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine aikin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk yadda ka yi aiki matuƙar bai dace da koyarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba to wannan aikin ba a kiransa da aiki na gari yan uwan na fata an fahimta ma'ana aikin da ke amsa suna aiki na gari aiki ɗaya ne shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya koyar da annabinsa annabi ya koyar sannan kai koyi da shi amma duk aikin da kai ka ƙirƙiro kayanka kai ka haƙo kayanka kai ka samo kayanka babu ruwan Allah da shi dan ka'ida mala'ikan da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa umarnin rubuta alhaki da lada ladan da yake rubutawa akwai aikin da yake rubuta lada a kansa shine aikin da ya dace da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk aikin da mutum ya yi wanda babu stamfin annaba a kansa to babu ruwan Allah da wannan aikin saboda haka sai mu kiyaye uwa duk aikin da za ka yi na ibada mu fahimta in dai na ibada ne kana so ka ga Allah maɗaukakin sarki ya baka lada a kansa sallah ce zikiri ne azumi ne duk wani abin da ka san dai ibada ce to ka tuntuɓa shin annabi ya yi shi idan annabi ya yi shi kuma ya yi shi abubuwan nan guda biyu suna da mahimmanci yan uwa annabi ya yi shi ne asali idan annabi ya yi ya yi shi sai ka ɗauka na farko idan annabi ya yi sai ka aikata sannan idan annabi ya ba kuma yadda ya yi za ka je ka yi shi ba idan ana samun matsala shi ma irin wannan wasu ayyukan za ku ga annabi kwata-kwata bai yi su ba babu ruwan annabi da su annabi bai san shi ba sallallahu alaihi wasallam mutane suka zakulo shi a cikin aljihunsu suka shigo da shi cikin addinin musulunci kuma suka ce dole sai mutane sun yi wani aiki kuma za ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi shi amma kuma an samu ikhtilaful kaifiya an samu sabanin yadda annabi ya yi shi annabi ya yi shi ta wani bangaren su kuma sun canza shi sun yi ta wani bangaren misalin da zan ba mu shine salati annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi salati haka ne to sai kai salati irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi zikiri haka ne sai kai zikiri irin nawa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu babu wanda yake musun annabi yayi zikiri annabi yayi zikiri kala kala to amma ya annabi yayi nasa anan gizon yake saka eh anan gizon yake saka kai sai ka je ka ce ga wani irin zikiri wanda idan an yi shi za a samu lada kaza da kaza da kaza da sauransu ai na ka samu wannan wa ya gaya maka saboda ka sai ka bincika akwai littattafai da malamai suka rubuta wanda bayani kadai suke akan zikirin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga bincika ka duba mana me abin wahala a ciki saboda ka ba sai ka kirkiro naka ba saboda ka abin da yake da mahimmanci na farko shine kai aiki irin na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abu na biyu kuma shine wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kada ya hada Allah madaukakin sarki da kowa a cikin bautar Allah madaukakin sarki wannan shine malamai suka ce abin da ake nufi da ikhlasi kenan ma'ana kai abu dan Allah eh kun ga na farko mutaba'a haka malamai suke kiransa mutaba'a ban annabi kenan na biyu kuma ikhlasi yin abu dan Allah to kowanne aiki in kana so Allah karba aikinka ya cika waɗannan sharɗai guda biyu al-ikhlasu walmutaba'atu ikhlasi da mutaba'a to kun ga nabi shine me ikhlasi shine yin abu dan Allah kishiyar yin abu dan Allah shine me riya kenan ɗan uwa an fahimta kishiyar kai abu dan Allah shine kai abu dan wa ba dan mutane ba to kuma yin abu dan mutane ya sunansa shine riya shine bayanin da malam yake mana a nan wajen malam yace ai la yura'i bi amalihi ahad abin da Allah yake nufi da wala yushrik bi ibadati rabbi ahadan shine ai la yura'i bi amalihi ahad kada yayi aiki dan wani ya ga wannan aikin nasa ya ji daɗi ko ya bashi wani abun duniya ko ya yabe shi ko abin da ya kama da haka wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace iyyakum washirkul asghar annabi yace a hirdinku ka shedinku ne muku gargadi game da karamar shirka qalu ya rasulallah sai sabai suka ce ya manzan Allah wa mashirkul asgharu mecece kuma karamar shirka ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kala sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce arriya'u ita ce riya ina fata an fahimta malamai suka ce tunda annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya kirawo riya shirka to di yadda zaka yi iyakacin iyawanka ka guje ta don sa mata suna shirka kaɗai ya ishe ta girman laifi duk abin da ka ji an ce mata shirka a kira shi shirka to ya ishi wannan laifin girma a kira shi da shirka don babu laifin da Allah maɗaukakin sarki baya ƙaunarsa kamar shirka to shi sa kirar da shirka kaɗai ya isa ka guje shi kowanne irin aiki ne to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gargaɗi sabansa cewa ina muku kashe da ƙaramar shirka suka ce mece ce ƙaramar shirka ya rasulullah annabi ya ce ita ce riya ƙala ya Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki zai faɗa yau mai yujazil ibada a ranar da zai wa bayansa sakamako bi a'malihim da ayyukansu ranar tashin alkiyama kenan Allah maɗaukakin sarki zai ce izhabu ilal ladhina kuntum tura'unahum bi a'malikum fid dunya eh anan gizon yake saka Allah maɗaukakin sarki kada ya ji yadda mu irin wannan muguwar kalma za a ce da waɗanda suka riya izhabu ku tafi ilal ladhina kuntum tura'una bi a'malikum fid dunya izuwa ga wanda kuke yin aikin ku dan su gani su yabe ku a duniya fanzuru ku duba ku gani hal tajiduna indahum jaza shin za ku samu lada ko sakamakon da za su ba ku a yau abinda ba za a gaya musu kenan kun ga akwai matsala lokacin da ake auna a auna ladan kowa da alhakinsa lokacin da Allah madaukakin sarki ce za a ajiye mizani na gaskiya wannan ba'ul mawazin alqist yawmin qiyama wanda suka yarda idan suka zo sai Allah madaukakin sarki ya ce musu ku tafi zuwa ga wanda kuka aiki domin su kana yin sallah kana karatun alqur'ani kana sadaka kana duk wani aiki na gari amma kana yin sa ne dan wasu su gani su ce kana yi to idan Allah ya tashi kiyama sai ya ce ka je wajen wanda wanda kake so su gani din nan su yabe ka ka gani ka duba ka ga in suna da abin da za su baka na lada sai su baka a yau shi kadai ne abin da zaka samu idan ba su da abin da za su baka na lada to shi kenan da kai da su dukun yi asara shi ne abin da zai faru to a wani lokaci akwai wanda ya baka wani abu shi ma ta kansa yake yi shi ma ta kansa yake yi wannan hadisi ingantacce ne imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nasa haka nan imamu al-baihaqi ya fitar da shi الشيخ محمد ناصر الدين الألباني inganta shi a cikin as-silsilatu sahiha tasa hadisi mai ramba ta 951 wa qala sallallahu alaihi wa sallam malai kara kama wani hadisi yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki zai ce wannan hadisi ne udisi ko Allah madaukakin sarki zai ce man amila amalan wanda duk ya aikata wani aiki ashraka ma iya fihi ghairi fa huwa lillazi ashraka wa ana minhu bari'un duk wanda ya aikata wani aiki ya taraita wani na tare da ni a cikin wannan aikin shine ashraka ma iya fihi ghairi yana so ni na gani in bashi lada yana so kuma wane gani ya yabe shi kun ga an yi haɗin gambiza kenan to waye zai bawa wani aikin sai Allah madaukakin sarki ce fa huwa lillazi ashraka wa ana bari'un minhu yace to wannan aikin na wanda aka yi aikin dan shi ne ba ni ba na wanda kai sallah dan ya gani yace ka iya ne na wanda kai sadaka dan shi ne na wanda kai duk wani aiki ne na ibada dan shi Allah madaukakin sarki ce wa ana minhu bari'un ni game da wannan aiki da bawa ya yi ya cakuɗa ni da ni da wani na a cikinsa Allah ce bari na barranta bana bukatarsa so daga babu ruwan Allah madaukakin sarki da duk aikin da mutum zai yi shi yana so Allah madaukakin sarki ya bashi lada sannan kuma yana so wani ya gani ya yabe shi Allah madaukakin sarki ya barranta da wannan ya je can wanda zai gani ya yabe shi din yana da ladan da zai bashi shiken idan kuma ya yabe shi wannan yaban da ya masa shikenan abin da ya samu amma ladan Allah madaukakin sarki wannan bashi da shi yan uwa wannan hadisi shi ma ingantacce ne imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nasa haka nan imam muslim ya fitar da shi a cikin sahih nasa hadisi ne sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace man samma'a samma Allahu bihi wa man ra'a ra'a Allahu bihi annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace man samma'a duk wanda ya jiyar ya yi wani aiki da ake yi don Allah amma shi ya yi shi ne don ya jiyar da wasu su ji su yabe shi samma Allahu bihi Allah maɗaukakin sarki zai jiyar da shi me ake nufi da wannan shi ne malami suka ce Allah maɗaukakin sarki zai nuna wa mutane haƙiƙanin aikinsa ya yi ne don su ba don Allah ba ma'ana ya yi ne don ya samu yaban mutane to su kansu mutane sai sun fahimci cewa wannan aikin ba a yi shi bane dan Allah madaukakin sarki an yi shi ne dan su kuma duk abin da mutane suka fahimci dan su kake yi babu ruwansu da shi su ma wasu malamai suka ce a'a samma Allahu bihi abin da ake nufi da shi shine Allah madaukakin sarki zai tona asirin sa ranar tashin alkiyama ala ru'usil khalaiq a gaban dukkanin halittun Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai tona asirin sa yace wani dan wani ya yi ibada iri kaza ya yi ta ne don mutane su ji su yabe shi saboda haka na barranta daga wannan aikin nasa a gaban duk halittun duniya Allah maɗaukakin sarki zai wannan wa man ra'a haka nan wanda ya aiki da ake yi don Allah amma ya yi shi ne don mutane su gani da idan su yabe shi ra Allahu bihi shi ma Allah maɗaukakin sarki zai gani da shi ma'ana Allah maɗaukakin sarki zai nuna wa mutane aikin da ya ranar tashin alkiyama sannan a tona asirinsa ko kuma kamar yadda muka fassara farko za a tona asirinsa tun a duniya mutane su fahimci cewa wani sadakar da yake fa ba dan Allah yake ba wani azumin da yake ba dan Allah yake ba wani sallar da yake ba dan Allah yake ba karatun alqur'anin da yake yi duk ba dan Allah yake ba Allah madaukakin sarki zai tona asirinsa wannan hadisi a yan uwa shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Al-Bukhari da Imam Muslim daga Jundub Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah Allah kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace rubba sa'imin laysa lahu min sawmihi illa al-ju'a wal atash wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce rubba da yawa sa'imin daga cikin mai azumi da yawa daga cikin masu azumi wanda zai sha wahalar azumi tun daga bullowar alfajir har zuwa faduwar rana annabi ya ce laisa lahu min saumihi illa al-ju'a wal atash ba shi da komai a cikin wannan azumin nasa sai kawai yunwa da kishin ruwa Allah kiyaye haka annabi ya faɗa ba shi da komai duk mai azumi yake bukata ba lada ba to shi ba shi da wannan watan yunwan da ya sha da kishirwan da ya sa su kaɗai ne kawai abin da ya samu amma ladan dai Allah maɗaukakin sarki wannan ba shi da shi ya ce wa rubba ƙa'imin hakanan da yawa daga cikin masu tsayuwar dare masu ƙiyamar laili laisa lahu min ƙiyamihi illa sahara shi ma za ka samu ba shi da komai a cikin ladan kiyamar lalinin sai kawai bata dare da ya bai bacci ba shi ne as-sahar e ya kai asuba kawai bai bacci ba shi ne abin da ya samu amma ladan Allah maɗaukakin sarki fa babu ɗan uwa ku duba waɗannan ayyukan guda biyu suna ɗaya daga cikin mafiya girman ibadan da Allah ke ba da lada mai yawa a kansu da azumi da kiyamar laili Allah yana son su kuma Allah yana ba da lada mai yawa mai yawa mai yawa a kansu irin ladan da baya bayarwa akan wasu ibadan da ba su ba ku duba azumi Allah madaukakin sarki cewa duk aikin dan adam nasa ne banda azumi yace shi nawa ne wa ana ajazi bihi ni zan yi sakamako da shi yace kullu amali ibn adama lahu dukkanin aikin da ka san dan adam yana yi nasa ne yace illa siyam sai dai azumi fa innahu li Allah ya ce shi azumi nawa ne yace wa ana ajazi bihi kuma ni zan yi sakamako da az- da ladan azumi to da haka da ni da kai da muka yi azumi duk ba mu san abin da Allah zai bayar ba Allah ne kadai ya san abin da zai bayar na ladan azumi to da haka duk wanda ya ce maka ga ladan azumi kawai kinta ta yi ya faɗa bai ba wanda ya san ladan azumi sai Allah malamai suka ce na ɗaya daga cikin ibadu guda biyu da babu wanda ya san adadin ladansa sai Allah shine da haƙuri da azumi kun ga haƙuri Allah maɗaukan sarki ya ce me inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum sai ce me bi ghairi hisab Allah ya ce kadai Allah maɗaukakin sarki zai saka ladan masu haƙuri zai cittudo musu ladan su bi ghairi hisabin ba tare da an irga ba ba irge kawai za a cikin kuɗin musu to shi ma mai azumi haka Allah maɗaukakin sarki ce mai azumi babu wanda ya san lad- shi azum- azumin nawa ne inji Allah maɗaukakin sarki ladan sa ne na san abin da zan bashi malamai suka ce kamar kai ne wani babban mutum ya sa ku aiki kuna da yawa eh sai ya zo sai ya sa duk a biya ku sai kai kaɗayawa da kai cewa ne zai samu ni zan bashi nawa ni zan bashi nasa da Allah ya kake gani ai kama ma ka je karɓo sai ka gaya musu dan biki tukunna idan ka san babban dunkuli zaka karɓo kenan to haka Allah madaukakin sarki yace shi ladan azumi shi da kansa yake bayarwa subhanahu wataala to amma tare da wannan ladan sai Allah madaukakin sarki yace mai azumi zai yi azumi babu abin da yake tattare shi yake shiruwar banza yan uwa mai ja masa kishiruwar banza shine yayi azumin ba dan Allah ba yayi ne kawai dan a ce wani akwai azumi eh mutum sai sai ya azumin nafila ya dauka sai ya fito har Allah Allah yake ma wani dan abu ya hado su da abokin zasin sai ni fa yau azumi nake ya bada labari sai na azumi sai ai ka san ni dillitin da alamusa ne azumi to ina ruwan wani wai ka ga musu su kake ba kai ba sai ka ga wani ba dan wa kake yi Allah madaukakin sarki kuma ya sani wallahi yan uwa idan kana karanta tarihin magabata abin sha'awa abin sha'awa in suna ibada yadda suke kokarin ta kowanne irin hali sai sun boye ibadarsu duk abin da suka san za a gano na ibadarsa sai sun san hanyar da za su bi su ɓoye ta to abin za a ga yanzu Allah Allah muke ma bari ka fito da ibadar mu ana gani eh Allah Allah muke musamman da, da Ramadana in ana azumar da bana sai ga mutum ya rubuta a, a waya to ga mu nan mun kusa kaiwa eh ga mu nan mun kusa kaiwa Allah ya ba mu ladan azumi Allah ya ba mu ladan kaza duk aikin mu sai ka ga gashi nan kokari muke muna publicizing din shi kai ka ce wato mutane ne suke samu suna gani su ne mana godiya wallahi yan uwa wannan akwai matsala eh ko sadaka irin wannan idan mutum zai sadaka na sha bayanin irin wannan yan uwa akwai matsala za a yi sadaka amma sai a tara mutane su yi layi da mai bidiyo mai coverage a gefe ana ba mutane ana ɗauka idan aka bayar ba sai an tsaya an ɗauka gashi nan sai mutum ya karɓa saboda Allah wani aito nan asiri idan zaka bani sadaka sai ka ɗauke ni hoto ka je ka riƙe sadaka ka wallahi in akwai matsala irin waɗannan abubuwa duk abin da mutum sai ga mutum ya zo yana tallata abubuwansa yan uwa mu ji tsoron Allah shedan yana da kofofi kala-kala da yake kokarin lalata mana ayyukanmu ba mu da abin da muke ji da su kamar ayyukan da muke Allah da'a da su da su Allah madaukakin sarki zai kalla a dora su a mizani idan sun yi rijayi Allah ya ce mu tafi aljanna to dan Allah ya zamu idan muka bari shedan ya lalata mana su yan uwa mu sani cewa babu hanyar da shedan yake lalata aiki yayi rugurugu wallahi kamar riya satin da ya gabata ne bayani ita riya in ta shiga cikin aiki yan uwa duk yawan aiki ta lalata shi bambancin karamar shirka da babbar shirka kenan ita babbar shirka idan ta shiga cikin aiki daga lokacin da mutum ya balaga ya fara aikinsa zuwa lokacin da ya shirka duk ta lalata aikin gaba daya cc condemn kenan ita kuma riya aikin da ta shiga cikinsa shi ma duk yawansa ta lalata shi duk aikin da ya ta shiga cikinsa shi ba wai duk aikin ka ne da kai a rayuwarka ta lalace ba a'a aikin da ta shiga cikinsa ya lalace yan uwa haka kiyamar laili ita ma kiyamar laili ɗaya daga cikin ayyuka ne da Allah madaukakin sarki yake so ku duba yadda Allah madaukakin sarki yake ban masu kiyamar laili ta tajafa junubuhum anil mabadi'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجؤون وبالأسحار هم يستغفرون الله مدوكين سركينا يا بما سو قيام الليل har annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake faɗa cewa duk ƙarshen dare idan kashi ɗaya bisa ukun dare ya saura Allah maɗaukakin sarki yakan sako saman duniya yana shela saboda masu kiyamar lela a lokacin waye mai neman gafara na gafarta masa waye mai bukata na biya masa bukatarsa waye mai neman tsari na tsare shi daga abin da yake so amma duk wannan falala ta kiyamar lela yan uwa wallahi idan riya ta shiga cikin ta lalata ta take yi gaba daya annabi ce haka mutum zai gama kiyamar lelin sai ya tashi bashi da lada ko daya laysa lahu min qiyamihi illa sahar bashi da komai daga abin da ya sallata na daren nan sai wannan hana idansa bacci din da yayi shine kadai kawai Allah madaukakin sarki ya ba mu iko tsarkake niyoyin mu yan uwa wannan hadisi shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam al-Hakim an-Nisaburi da Imam al-Baihaqi duk sun fitar da wannan hadisi mal yace ya'ani annahu idza lam yakun as-salatu was-sawm li wajhi Allah abinda mal yake nufi da duk da wannan hadisi shine idan sallah da azumi ba su kasance dan Allah ba fala thawaba lahu to babu lada ko daya a cikin wannan aiki nasa na sallar tasa ko na azumin sa kamar ruwi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala kamar yadda an rawaito hadisi daga gare shi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake cewa matsalul ladhi ya'malu lirriya'i kwatankwacin mutumin da yake yin aiki dan riya dan mutane su gani su yabe shi wasum'ati da kuma aikin da mutum yake yi dan jiyar da mutane jiyar da su wani abu ba dan Allah ba sai ce ka masalin ladhi yamla'u kaisahu hasan kwatankwacin mutumin da ya samu jakati ko wata akwati sai ya ibi rairayi sai ya cika ta tab sun mai da suka liyashtari biyu sannan ya kinkimi wannan jakar ko akwatin ya shiga kasuwa don ya je sayar da wannan mai yashin da ya zuba a ciki ina ba ta an fahimta kun ga na farko yashi akwai mai akwai nauyi yawa sanar da allawa zai sai yashi a cikin jaka a kasuwa mutum ya ibi kasa ka sai kawai mutum ya ibi kasa ya cika zakarsa da ita ya ce fa'iza fatahahu ƙuddamal ba'i'i duk lokacin da mai siya ya zo ya buɗe ta a gabansa ya buɗe wannan jakan a gaban mai siya fa'iza huwa hasan kawai sai a gaya shi ne ko ƙasa ce wadda riba bihi wajuhu sai a ɗaibi wannan ƙasa sai a buga masa ita a fuska a jefe shi da ita a ce mai zami da ƙasa don wulaƙanci ka rasa abin da za kawo mana mu siya sai ƙasa ana kawo abubuwan siya wanda za a samu alheri a cikinsa kawo mana ƙasa mai za a yi da shi wala manfa'ata lahu fi kaisihi siwa maqalatin nas yace babu wani amfani da zai samu a cikin wannan abin da ya dauko na jakarsa ko wani akwatin nasa siwa maqalatin nas sai kai kace na can mutane eh kace sai sai ku can mutane kawai da zai jawo ai ta labari ga wannan ya ci ko jaka da ƙasa ya kawo ta kasuwa don ya siyar maƙalatin nasu lahu ma amla a kai sahu saboda abin da ya cika jakarsa da shi na yashi sannan wala yi wutsa bihi shay'an ba za kuma a bashi komai a madadin wannan abin da ya kawo na yashi ba dan ba a sayan yashi irin wannan ƙasar da muke bayani sai ce fa kazalika alladhi ya'malu lirriya'i was-sum'ati to haka daidai yake da wanda yake yin aiki dan riya da kuma sum'a فليس له من عمله سوى مقالة الناس ولا ثواب له في الآخرة yace ba shi da komai babu wani abu da zai samu sai ce ku ce ko kace na can mutane sannan ba shi da lada a lahira wannan za ku ji malam ya ce an rawaito dama galibi duk wanda ya san ilimin hadisi ilimin matsalar hadis idan ka ji an ce ruwiya ko hukiya ko ƙila aka kawo hadisi to wani duk malaman hadisi suna kiransu sigatut tamrib sigatut tamrib idan aka kawo hadisa irin wannan siga dalili ne da yake nuna cewa hadisin da ifi ne hadisin bai inganta ba to sai dai wannan magana magana ma gaba ɗaya ba hadisi bace yan uwa magana ce kawai ta wasu daga cikin masu hikima ina fata an fahimta magana ce ta wasu daga cikin masu hikima amma ba magana ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yawa saboda haka sai ka ɗauke ta a matsayin magana mai maganar hikima wajen yin hujja da ita qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce waƙadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansuran Allah maɗaukakin sarki ya ce waƙadimna ila ma amilu min amalin muka gabatar ila ma amilu muka gabato zuwa ga abin da suka aikata na aiki faja'alnahu haba'an sai mu sanya wannan aikin nasu haba'an ƙura mansuran a bashekewa wannan ayar tana cikin suratul furqan hakan zai faru ga kafirai ne Allah maɗaukakin sarki zai sanya aikin kafirai a kawo shi su gan shi tili eh gashi nan sai su gan shi ya yi tsiri to amma ya kake gani idan yashi tilin yashi aka yi guguwa aka yi iska me yake yi ko kuma ka ce tokacin da tafi laushi a ce tilin tokacin sai a yi guguwa inda aka tara tokan nan za a ganta haka aikin kafare yake yi ina fata an fahimta to haka aikin duk wanda ya aikin aiki ba dan Allah ba yake yi shi ma dan mutumin da ya aikinsa ba dan Allah ba wannan aikin nasa zai ga yana ta yi mutum sai shekara 20-30 yana sadaka ko yana bin Allah a wani bangare ko sallah ko azumi amma ba dan Allah yake yi ba ranar tashin alkiyama da ya je gaban Allah madaukakin sarki sai ya nemi wannan aikin ya rasa ina yake ya zama ƙura an sheke shi saboda daman aikin da ba aka yi shi ba dan Allah ba babu ruwan Allah madaukakin sarki da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace malaiti ya alil a'mal allati ya'maluha li ghairi wajhi Allah abinda ake nufi da wannan ayar shine ayyukan da suka aikata ba dan Allah ba a batalna tsawabaha za mu lalata ladansa waja'alna hakal haba ilmanthur za mu sanya shi kamar ƙura a bashekewa sai ce wa huwa al-ghubaru abinda ake nufi da laba'u ita ce al-ghubaru ƙura alladhi yura fi shi'a'i shams wacce ake hangota a cikin 'ya'yan rana idan rana ta ɗan shigo ɗakinka wannan 'ya'yan da kake gani ina fata an gane an gane su aiko irin wani za ga su an mutsi mutsi ɗin nan to su ne su ake nufi to irin waɗannan idan aka ce ka kamo su ya za ka yi kaga babu yawa da su da babu ɗaya ne to haka aikin mutum zai kasance warawa adi bin hatim ta'i an karɓi wannan hadisi daga adi dan hatim at-ta'i ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an rasulullah sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ala yace yu'maru bi fi'amin ay jama'atin minan nas yawm al-qiyamati ila al-janna za umarci wasu tawaga wasu jama'a na mutane ranar tashin alkiyama a ce ku tafi aljanna e za a tattara mutanen da suka aiki da riya sai a ce duk ku tafi aljanna hatta idza da naumin ha har sai sun kusa da aljanna sun tafi suna munna sai sun kusa kaiwa zuwa gare ta wastan shaqura ihataha sun fara jiyo kanshin furannin cikinta da kayan dadin cikinta wa nazaru ila qusuriha sun fara hango gine-ginen cikin aljanna wa ila ma a'adda Allah li ahliha fiha sun fara hango abinda Allah madaukakin sarki ya tanadawa wanda ya kaddar shiga su cikin aljanna nudu sai kawai a kira su sai a ce an asrifuhum anha ku dawo da su ku jiyo da su fa innahum la nasiba lahum fiha haƙiƙa su ba su da wani rabo a cikin aljanna gaba ɗaya dan uwa an fahimta dangwaliliya kenan eh abinda baushe yake cewa dangwaliliya an ce su je su shiga aljanna sun tafi sun kai kusan zuwa gare ta sun kusa sun fara jiyo ta sun fara hango gine gidanta sai a ce a jiyo da su a dawo da bako ya sha kwai sai a ce musu ba su da rabo a cikinta fayarji'una bi hasratin wa nadamatin ma raja'a al-awwaluna wal akharuna wal akhiruna bi mithliha sai su dawo da wata irin asara da nadama irin asara da nadama da mutanen farko da na ƙarshe ba su taɓa yin irinta ba fa ya na sai su ce rabbuna ya ubangijinmu lau adkhaltana an-nar qabla an turiyana ma araitana min sawabi ma a'adatta li awliyaika ya ubangijinmu me yasa tun farko ba a shigar da mu ta ba ai da tun farko an shigar da mu ta tun kafin a fara nuna mana abin da ka tana dawwa majibintanka waliyanka kana ahwanu alaina da wannan yafi sauki a gare mu fa yaqulu Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce musu zalika ma aradtu bikum wannan ai shine abin da nake nufi da ku abin da nake so kenan ku ji haushi ku ga abin da kuka gani sannan kuma a ce ba za ku shiga ba kuntum idza khalautum duk lokacin da kuka keɓe barastumuni bil azaimi sai ku fito na fito da ni wajen aikata aikan duk abubuwan da bana so wa idza laqitumun nasa idan kuma kun haɗu da mutane laqitumuhum mukhbitina tura'una nasa bi a'malikum khilafa ma tuqini min qulubikum da kun haɗu da mutane kuma sai ku da mutane kuna masu ƙasƙantar da kai kuna nuna musu ayyukanku na gari saɓanin ni abin da kuke bani idan kun keɓanta daga ni sai ku an fahimta idan suka keɓanta su da Allah maɗaukakin sarki ma'ana suka keɓance daga su babu kowa ko kuma daga su sai shaiɗanu ‘yan uwansu to sai su zagi addinin musulunci sai su soki musulmai sai su faɗi duk wata mummunan magana akan Allah da manzansa sannan ba za su yi ibadar da ta kamata ba amma idan suka je gaban mutane fa sai su nuna mutane su mutanen kirki ne sai su gyara sallarsu sai su gyara azuminsu sai su gyara duk wani abin da za su yi na ibada tsakaninsu da mutane don mutane su gani to shine sai Allah madaukakin sarki sai kun kasance duk lokacin da kuka ke kuka kasance tare da mutane sai ku ba wa mutane ko kuma ku yi aiki don mutane irin aikin da ni ba ku yin sa don ni sai Allah maɗaukin sarki ce musu hibtumun nasa wa lam tuhabuni kun ji nauyin mutane ni ba ku ji nauyina ba wa ajlaltumun nasa wa lam tujilluni kun girmama mutane amma ni ba ku girmama ni ba wa taraktum linnasi kun bar abubuwan da duk za ku yi marasa kyau saboda mutane wa lam tatrukuli ni kuma ba ku bar abin da za ku yi dan ni ba ya'ani li ajlin nas yana nufin ba ku bari dan mutane ba falyauma sai Allah madaukakin sarki ce musu a yau uziqakum alima iqabi zan dandana muku mafi radadi daga cikin ukubata ma'ama harramtum ma'ama harramtukum min jazili sawabi tare da kuma abin da zan haramta muku na gaggaban ladana wannan hadisi yan uwa Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin Mu'jam nasa al-Awsat da al-Kabir amma hadisi ne ba'ifi bai inganta ba akwai rauni a cikin isnadinsa kamar yadda al-hafiz al-munziri ya ambata a cikin at-targhib wa tarhib nasa saboda haka wannan hadisi yan uwa bai inganta ba wasa ala rajulur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam haka nan wani mutum ya tambayi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace man najatu ya rasulullah menene zai tsirar da ni gaya min abinda idan na aikata shi zan tsira faƙala sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce Allah tu khadi Allah abinda za ka yi ka tsira shi ne kada ka yaudara Allah ƙala sai ce wa kaifa yu khadi Allah sai za a mutum ya iya yaudara Allah maɗaukakin sarki ƙala sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce an ta'amala amalan shine ka aikata wani aiki amaraka Allah wa rasuluhu bihi da Allah da manzansa suka umarce ka da shi wa turidu bihi ghaira wajhillah amma kana nufin kana nufin wani Allah ne da wannan aiki aikin da Allah da manzansa suka umarce ka da shi amma wani Allah kake nufi da wannan aikin so kake wani ya gani ya yabe ka ko kuma wani ya gani ya baka wani abin duniya wattaqir riya'a sannan ka guji ka kiyaye riya' فإنه الشرك الأصغر صبر إتريا إتتك أرم الشركة وإن المرائي حقيقة متمن ديك ريا ينادى عليه يوم القيامة ذا أكرايش لا تاشن القيامة على رؤوس الخلائق أقبان دكا ننها لتون ألا من أكتين سركي أفيلين تاشن القيامة بأربعة أسماء ذا أنبتيش لسونا يقداه ذا أتمسى يا مرائي ya kai mai riya ya ghadir ya kai mai yaudari ya fajir ya kai fajiri ya khasir ya kai wanda ya asara sunaye nawa kenan guda hudu dalla amaluka wa batala ajruka sai a ce masa aikinka ya bata wa batala ajruka ladan duk da kake tsammani zaka samu kuma ya lalace an tarwatsa shi fala ajra laka indana baka da kowanne irin lada a wajenmu izhab fa khudh ajraka mimman kunta ta'malu bihi ya mukhadi ka je wajen wanda kake aikin dan shi ka karbi ladanka a wajensa ya kai mai yaudari sai a gaya masa haka yan uwa wannan hadisi shi ma hadisi ne da ifi bai inganta ba waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta da wannan da na kusa da shi dukkanin su basu inganta ba ta fuskar isnadi saboda haka hadisan da muka karanta a baya da suke mana bayani game da haramcin riya sun ishe mu da kuma hadisan ma da malam bai kawo ba duka sun ishe su nuna mana me haramcin riya da kuma girmanta wasu ila ba'adul hukama'i rahimahumullah malai ce an tambaye wani daga cikin masu hikima Allah madaukakin sarki masa rahama aka ce masa manil mukhlis waye mai aiki dan Allah waye mai ikhlasi a cikin aikin sa qala sai yace Allah tuhibba mahmadatan nas yace in kana so ka san waye mai ikhlasi shine mutumin da baya aiki dan mutane su yabe shi kada ka taɓa yin aiki don wani ya ce kayi don wani ya yabe ka kada ka aiki don wannan amma idan da za ka yi kuma ya yabe ka ba ya abin yake yan uwa kayi don Allah kuma sai ya yabe ka sai ka ji daɗi aikinka yana nan aikinka yana nan babu laifi wannan asali kayi aikin ne don Allah tun daga farkonsa zuwa ƙarshe sai da ka gama ashe duk mutane sun gani sai su ce kai wani amma Allah ya saka da alkhairi kai kaza kai kaza kai kuma suka ji daɗi a ranka saboda ka aikin ka yana insha Allah ta'ala babu komai shine annabi ya ce wata bushara ce da aka maka tun a duniya eh bushara ce saboda ka babu komai insha Allah ta'ala amma dai gaba kuma ka tayi sai ka sai ka ce to bari na ƙara idan a ƙara yabo na kuma to kaga shine ka shiga cikin matsala kenan ina fata an fahimta shi sa bari ga muku na bayan wallahi kun ga yabo ba shi da wani amfani Allah muna san mutane mutum yana son yabo yana so a zo a kwarzanta shi ana yabansa wani ma idan ya abu a yabe shi bahaushe yake ji sai mun yi mun zo mun musu abu ko godiya ba su ba su ce ma na gode ba su ba to kaga wannan dan waye aikin kenan dan a yabe shi amma duk mutumin da yake son yabo yan uwa galibi wallahi aikinsa baya rabu da riya shi yasa da mutum ya zo ya yabe ka ni na fi gamsuwa ma gwanda mutum ya zo ya kushe ka saboda idan ya kushe ka ɗayan abu biyu ne ko dai abin da ya kushe ka a kansa gaskiya ya faɗa hakan ne sai ka yi mai sai ka gyara ko kuma ƙarya ya faɗa wannan kuma ya ɗora wa kansa nauyi ko kuma ladansa za a ɗauka a baka ranar tashin alkiyama amma an mutum ya yi bai ka wato yabo yana fasa mutum kai Allah shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana ka zo gaban mutum kai ta yabansa ba daidai ba ne wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga wani ya zo yana yaban dan uwansa a gabansa kayi kaza kayi kaza annabi ya ce masa waihak laqad qata'ta unuqahu yace kai tanka ai ka fille masa kai me yake nufi da ka fille masa kai zaka sa zaka sa masa takama da dagawa so da ka yan uwa mu kiyaye wannan ba daidai bane in zaka yabi mutum babu laifi ka je bayan idansa ka yabe shi amma wallahi galibi yaban da ake mutum a gaban idansa bai fi haifar da ɗami ido ba gaskiya idan wani ya iya danne zuciyarsa ya ji ba ko ba komai wani fa zai ji ba shi din fa ba dama ne a shi kuma wannan shi yake haifar da yake haifar da mutum ya kai ya samu gururi ya samu ruduwa ya je ya shiga inda ba shi kenan ba Allah madaukakin sarki ya samu dace wa qala al-fudail ibn iyad alaihi rahmatullah ɗaya daga cikin magabata al-fudail ibn iyad ɗaya daga cikin waɗanda ake kaito hikimar su kenan yake cewa tarkul amali li ajalin nasiriya ka bar aiki idan mutane za ka yi aiki sai mutane suna kallon ka sai ka ƙi yace wannan riya ce uwa an gane kuwa an fahimta za ka yi aiki a nan wajen ka tashi za ka karatun alkurani sai ga muna da yawa muna ta kallon ka mun sama ido sai ka ce to bari kan na yi fara karatu murya ta ta daɗi kuma shaɗan ya ce mun kaga suna kallon ka riya ta shiga cikin aiki na to sai ka fasa karatun alkur'ani saboda kan mutane su yi ne su yabe ka ya ce wannan ya ce ya ce kuma walla amalu li ajalin nasi ka kuma yi aiki don mutane shirkun shi kuma wannan shirka ce ba shi ne riya ba kenan ka yi aiki don mutane su gani su yabe ka wannan shi kuma menene shirka ce ba shi ne karamar shirka ba shi ne to ya za ka yi kenan me mafita kenan mafita shine tsantsance niyya eh tsantsance niyya kawai duk lokacin da zaka aiki kasancewa wanda zaka aiki a gaban sa shin akwai ladan da zai baka ba shi da ladan da zai baka a babban abin da zai maka shine ce ka iya ko baka iya ba in ya ce ka iya to sai me kuma menene amfanin da wannan na iya din ta ta dawo zuwa gare ka babu ina fata an fahimta so zaka duk lokacin da mutum zai aiki kokari zai rinka yana kokawa da shaidan eh shaidan yana ja shi ma yana ja saboda yan uwan fahimci cewa riya tana da matukar hadari a cikin aikin na adam kuma a ɓoye take ba ma iya gane ba ma iya gane riya galibi ba ma iya gane riya shi yasa suke buga misalin ta cewa akhfa min dabibin namlati sauda fi lailati zalma riya ta fi ɓoyuwa a cikin aikinmu sama da rarrafan bakar tururuwa kuma a cikin duhun dare ya kake gani a cikin duhun dare kuma bakar tururuwa wannan rarrafan da take kana jin rarrafanta to ya ta fi shigowa cikin aikinmu sama da yadda wannan rarrafan bakar tururuwa yake ɓoyuwa a gare mu wallahi sai kai takanantsan sosai riya tana da haɗari kwarai da gaske tana da haɗari kwarai da gaske zan rufe mana da hadisin da imamu turmiz ya fitar da shi a cikin sunan nasa imamu abu da shi ma ya fitar da shi wanda malam bai kawo shi anan ba hadisin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake cewa mutane guda uku da za a fara jefa su a cikin wutar jahannama mutane guda uku da za a fara jansu akan fuskokinsu a jefa su cikin wutar jahannama na farko shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi alƙur'ani ya karanta alƙur'ani ya koyar da alƙur'ani mai yiwa ma ya aiki da alƙur'ani idan Allah ya tashi kiyamarsa Allah zai tsaye da shi a gaban mutane zai ce masa wane na baka alƙur'ani Allah zai gaya masa ni'imar da ya masa zai ce haka ne ya ubangiji ka bani alƙur'ani sai Allah ya ce masa me kai da shi na yi kiyamar laili na karanta na karantar na yi kaza duk zai faɗi waɗannan bayanai sai Allah ce masa kayi ne dan wasai sai Ubangiji na yi ne dan kai sai Allah ce ka zabta ƙara'ata liyuƙala innaka ƙari'un ƙarya kake ka karanta alƙwari dan a ce wani makaranci ne ‘yan uwan fahimta haka annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam ina makaranta alƙur'ani ina alarammomi sai kun yi da gaske wato ku je ku karanta littafin talbisi iblis na ibn al-jauzi alaihi rahmatullah duk wani fage da kake gani cewa mutanen kirki ne sai da ya dauka yayi bayanin yadda shedan yake shiga cikin aikin su ya lalata musu aiki yadda yake shiga wajen alarammomin makaranta alqur'ani ya lalata musu karatun alqur'anin su yadda yake shiga wajen masana hadisi ya lalata musu to kun ji mai karatun alqur'ani gashi ba dai ka haddasa alqur'ani ba ba dai kana jin tahajjudi zai kana kana kiyamul layli ba dai kana karatu ana jin daɗi ba na girgiza kai ba dai kana kaza wallahi idan ba dan Allah kake bauta zaka shiga shine kawai yan uwa gashi annabi ne ya faɗa hadisi ne ingantacce na biyu shine wanda Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi dukiya ma duduwa Allah madaukakin sarki zai a sanar da shi irin ni'imar da ya masa ta dukiya na baka kaza na baka kaza da filaye da gidaje da kaza duk zai sai ubangiji an bani sai Allah madaukakin sarki ce me kai da su zai ce nayi nayi sadaka ba ma ta wajibi ba na tara mutane na raba musu lokacin da ake cikin kunci nayi kaza nayi kaza nayi zakka na gina masallaci nayi kaza duk wani aiki da ake so na ibada nayi sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi ya ce dan wa kai sai ce ya ubangiji na yi ne don kai sai Allah ce ƙarya kake kayi ne don a ce wane mai dukiya ne na bayarwa kuma an faɗa kai ma kuma gefe ina masu arzikinmu kun ga shine bayan da magamai yanzu ko shine bayan da magamai yanzu in dai ka san zaka tara mutane zaka ba su dukiya zaka ba su wani abu na sadaka ka rinka sa ana ɗaukar hoto ana yadawa a social media wallahi gwanda ka rike dukiyar wanda ka je ƙara yawan fulote a cikin kuɗinta Allah ya fi maka in ka mata yayin ka sun gada aka samu mai in aka samu mai tausayin ka a ciki ya maka addu'a ko kuma ya maka ya maka sadaka jariya kaga sadaka jariya in dai ya maka Allah da za ta je ko ba ta je ba za ta je amma wanda babu abin da Allah zai da sadakarka shi sa duk abin da za ka yi na sadaka yan uwa ka yi kokari ka boye shi Allah madaukakin sarki ce in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara sai ce me fa huwa khairul lakum wannan ana bayani fa game da zakka ta wajibi Allah ya ce idan ka fito da zakka ka yi ta a gaban mutane ka bayyana to tayi ba za a ce bace ba maybe ina aka kalli zuciya sai a ce kayi ne dan akwai wani wanda baya zakka irin ka sai ya gani shi ma sai ya rinka yi amma sai Allah ya ce amma da zaka koye shi yafi alkhairi kun ga wanne yafi alkhairi a ciki ka koye yan uwa daga cikin mutane bakwai da za su shiga inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah madaukakin sarki shine akwai mutumin da ya ciyar hannun da hannun damarsa hannun hagunsa ba ta san hannun abin da hannun damarsa ta ciyar ba saboda me saboda ɓoyewa ba so ake a bayyana ba yan uwa sai mutum na uku shine mutumin da ya je jihadi shi ma Allah madaukakin sarki zai karanta masa ni'imar da ya masa yace ya ubangiji haka ne me kai da ni'imar da ne maka ya ubangiji nayi jihadi nayi kaza nayi kaza duk zai ambato dan abubuwan da yayi da ƙarshe sai Allah madaukakin sarki yace kai jihadi ne danwa sai ce ya ubangiji nayi ne dan kai sai Allah maɗaukakin sarki ce ƙarya kake kayi ne don a ce kai jarumi ne kuma an faɗa ƙarshe sai annabi ce su ne farkon wanda za a fara jan su a kan fusakunsu a je a tilla su ta jahannama yan uwa Allah ya tsare mu dariya wannan kaɗan kenan daga cikin sharri yan uwa duk aikin da za ka yi mu yi ƙoƙari mu tsantsance niyyar mu yan uwa mu yi ƙoƙari mu yi abu dan Allah Allah kaɗai yake da ladin da zai bamu duk wanda yake da abin da zai baka ba Allah ba abin da zai baka bai kai na Allah ba to dan me zaka yi abu da zaka samu abin da yake dan kadan ga mai yawa ta Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa wannan shine abin da ya shafi karamar shirka ta farko ita ce riya insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu yi bayanin sauran a takaice tare da malam bai kawo su ba amma akwai buƙatar lallai mu san su saboda su ma mu guje su yadda riya take karamar shirka su ma sauran karamar shirka ne duk haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu suna Allah madaukakin sarki ya bamu ikon gudun babbar shirka da karamar shirka gaba daya duk inda suke Allah madaukakin sarki ne santa mu daga wajen Allah madaukakin sarki ya bamu ikon kadaita shi ya bamu ikon bayya gare shi da bin sunna annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kafa abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada gaba daya yan uwa kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله